نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار wata za ta karɓa addinin musulunci kina so za ki musulunta da amincewarki da yardarki ko wani ya takura ki ba wanda ya matsa miki dole to zan gaya miki kalmomi biyu da amincewa da su yake shigar da mutum addinin musulunci ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce daga yau na gamsu na yadda na aminta ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce daga yau kin amince Allah ya aiko annabi Muhammadu da alƙur'ani da musulunci kuma kin yadda da wannan saƙon da ya kawo gaskiya ne kin yadda da haka to amincewarki da gamsuwarki da yaddaki da haka shine ake shiga musulunci da shi menene sunanki dama can sunan kiramatu to shikenan sai a ci gaba da suna kiran kiramatu dama rahamatu ai ana nufin rahama kenan saboda haka ba sai an canza miki suna ba Allah ya mana rahama mu da ke baki daya daga wani yanki kika fito daga ina kika zo daga BCJ to nan cikin unguwa garin Gombe ne ko to Allah ya tabbatar da ke a musulunci akwai 'yan kwamitinmu mata waɗanda za su karantar da ke addinin musulunci sun masu gaya miki kaɗan-kaɗan abubuwan da ya hau kanki sakamakon karɓar kalmar shahada da kika yi da kasancewarki musulma da haka muna fata Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah kuma kina yin karatu a ina ok kina kin yi sakandire ne ko kuwa to to shi insha Allah za ki ci gaba da karatu Allah ya tabbatar da ke a musulunci من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo sha biyu ga watan sha watan bakwai 2014 kamar yadda muka saba za mu shiga suratul muzammil wannan sura a tartibin alkur'ani ita ce sura ta saba'in da uku kuma tana da ayoyi guda ashirin tana da kalmomi ɗari biyu tana da hurufa ɗari takwas da arba'in sannan a makka aka saukar da ita sai ayoyi biyun ƙarshe da aka yi saɓani wannan sura abinda take karantar da mu tarbiyya dama malamai sun ce Allah ya saukar da surori uku a makka domin tarbiyyantar da al'ummar musulmi sura ta farko ita ce iqra'a suratul qalami wannan sura an saukar da ita ne lil ilmi domin mu tashi mu yi karatu addinin musulunci ba zai yi ba sai da karatu sannan sai aka saukar da ya ayyuhal muddassir ita kuma lidda'awa bayan ka yi karatu to kuma sai ka tashi ka yaɗa wannan ilimin da Allah ya baka ballighu anni walau aya wa haddithu an bani isra'il wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar saboda haka waccan tana karantar da mu ilimi tilas a yi karatu sannan kuma tilas a yaɗa karatun sannan wannan kuma ya ayyuhal muzammil ita kuma tana karantar da mu tarbiyya cewa da yin karatu da yaɗa karatu shine da'awa ba za su tsiratar da kai ba sai ka samu kyakkyawar tarbiyya domin da wannan kyakkyawar tarbiyya ne za ka iya ɗauke wa halhalu za ka zama mai juriya kuma addinin zai zauna a cikin zuciyarka ta hanyar ƙiyamun laili ta hanyar karatun ƙur'ani ta hanyar aƙida ingantacciya da tauhidi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman abinci na halal da zaka dogara da shi da haka waɗannan surori ake kiransu suratul ilmi suratul da'wa suratul tarbiyya ma'ana ikra suratul ilmi muddassir suratul da'wa wannan kuma suratul tarbiyya da haka tana cikin jerin waɗannan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل رتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما قوله مفعولا Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo babban manzansa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da kira na laƙabi ko na wata sifa da ya siffatu da ita a lokacin da ya je kogo yana yin bauta kuma suka haɗu da mala'ika Jibrilu kamar yadda muka san wannan hadisi na biyu a cikin sahihul Bukhari. wanda ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi karatu ya ce shi ba mai yin karatu ba ne dai aka yi haka sau uku yana makure shi ko yana matse shi yana cewa sai ya yi karatu ƙarshe ya sake shi ya taho gida shi ne ya zo yake cewa nana khadija zammiluni dassiruni dassiruni malamai sun bambanta wannan lafazi na da tsara da kuma zamala asalin kalman zamala yana nufin wanda ya ɓuya a ƙarƙashin wani mayafi ko bargo ba a ganinsa shi kuma dasara shine wanda ya lulluɓa sosai saboda buƙatar watakila yana zazzaɓi ko yana jin tsoro ka san lulluɓan mai tsoro sai ya tattake bargon ya matse shi sosai ya kame jikinsa to shi yasa malamai suka ce to bambancinsu kenan mutadassir tadassara ko kuma tazammala ya tazammalu mutazammilu ne asalinsa sai aka ce muzammilu aka yi idikalin wannan ta'un din a cikin wannan mutazammil ya ayyuhal muzammilu ai mutazammilu almuttafu fi thiyabihi wanda ya lulluɓa da tufansa aka ce bambancin su kenan wancan lulluɓa ce ta tsoro wanda ka sa tufan ya kama jikinka sosai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annasu sha'ar wal ansaru disar disar kamar yadda muke kiran almalabisu dakhiliya wato tufafin ciki da kake sawa ya shiminka ko rigarka ta ciki wacce daga ita sai fatar jikinka to irin wannan ita ce ake kira disar sannan wacce kuma take a sama ana kiranta shi'ar don haka kenan wannan lullubar ta bambanta da waccan wannan lulluɓa ce ta ka zo za ka yi bacci ko kana cikin baccinka kana ɗan jin sanyi ko kuma al'ada yadda ta nuna mutum ya zo ya hau gadansa ya kwanta ya ja bargonsa ya lulluɓa ya fara jin daɗin bacci Allah ce miƙe kai sallah shi ko wancan da ya lulluɓa wanda firgici ko razani ya koro shi Allah ce to tashi kai wa'azi saboda haka kenan wannan tarbiyya take koyarwa waccan kuma adda'awatu ila Allah take koyarwa saboda haka masu bacci Allah ya ce a tashi ai sallah a tashi ai qiyamul laili domin a samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya saba in zai kira annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baya kiransa karara da sunansa saboda irin girmamawa da Allah yake wa wannan manzo sauran annabawa zaka ji Allah ya ce ya Musa ya Nuhu, ya Isa, ya Ibrahim, amma in ya zo kan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama in ka ga sunan annabi a Alƙur'ani ƙarara, to ya zo ne da sigar labari, amma ba da sigar kira ba, wa ma Muhammadun illa rasulun, ma kana Muhammadun a ba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallah wa khatama nabiyin, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, Muhammadun Rasulullah. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد kaga duk sunayen sun zo ne da sigar labari amma idan Allah zai kira annabi sai ce ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ya ayyuhan nabiyyu haridul mu'minina alal qital ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqin يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ألا ينا كرنسا يا أيها النبي يا أيها الرسول فأنا سيتش يا أيها المزمل يا كيوان دا كل اللبع قم fa'anzir a can ya ayyuhal muddassir ka can kun fa'anzir nan ya ayyuhal muzammil ya wanda ya lulluɓa yana jin daɗin bacci ƙumin laila tashi kai sallah tashi kai nafila da wannan nafilan ake samun ƙarfin alaƙa ta kyau tsakanin mutum da Allah ƙumin laila tashi ka yi tsayuwar dare tashi ka yi ƙiyamun laili bahaushe ma sai ce lalle Allah ya maka ƙiyamun laili ma'ana Allah ya taimake ka ka yi ƙiyamun laili kenan mutum ya tsaya yana ƙiyamun laili yakan samu alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Allah kuma in za ka yaƙi maƙiyanka ko za ka yi jalabi ko dafa ito tashi da daddare ka tashi ka sa wuridi ka sa zikiri ka sa karatun ƙur'ani ka sa hailala ka sa istighfari ka sa da buƙatunka da neman kariya da neman tsari da neman buƙata cikin dare ake tashi a yi amma da rana kowa ya tashi yana harkokinsa to me ake ciki kenan amma tashi da daddare kowa yana bacci ka koma kai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi ta yaban muminai da wannan hanna na Aisha tana gaya mana a wani hadisi wanda al'imamul Bukhari da Muslim suka rawaito tana cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya minan laili hatta ta tafattara ƙadamahu hadisin Bukhari da Muslim na na Aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayuwar dare har sai kafarsa ta kumbura saboda dadewa yana tsayuwar dare har ta ce masa ya kake wahalar da kanka bayan Allah ta'ala ya ce li yaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wanda aka ce an masa gafara irin wannan yo ba sai ya shari baccinsa ba sai ce afala akunu abdan shakura to aisha tunda Allah ya mun wannan ni kuma bana kasance bawa mai godiya ba ai godiya kenan dama abu ukun Allah ya taimake ka kana da su ya maka muwafaka idan kai zunubi ka tuba idan an baka ka gode in ka rasa kai haƙuri duk wanda aka bashi haƙuri a lokacin rashi aka bashi godiya a lokacin samu aka bashi tuba a lokacin kuskure to wannan ya samu babban ni'ima daga Allah to shine Allah ta'ala yana yaban bayin sai ce wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wanda suke kwana a cikin sujjada da tsayuwar dare ma'ana suna tashi da daddare su dinga yin ibada ta hanyar sujjada Allah ke cewa wa zkuru suma rabbika bukratan wa asila wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila da daddare ka tashi ka yi sallah ka kuma yi tasbihi mai tsawo a cikin dare wani gudu ce amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi kaga Allah yana yaban waɗanda suke tsayuwar dare a nan waɗanda suke fatan gamuwa da wato rahamar Allah kuma suke jin tsoron azabar Allah wani guri Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wato kuibin jikinsu nan barin jikinsu na dama ko na hagu sukan nisanta shi daga shimfiɗa shimfiɗan nan katifa ce tabarma ce keso ne sukan tashi da daddare su miƙe suna yin sallah su bar shimfiɗinsu wannan siffa ce da Allah iya bi nagartattun bayi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nasu ya gaya mana abu biyar da ake shiga aljanna da shi ita ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu at'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salamin yace ya ku mutane ku yada sallama assalamu alaikum ala man arafta wa man lam ta'rif duk wanda ka gamu da shi yi masa sallama ko ka san shi ko baka san shi ba wa at'imu at'ama ku ciyar da abinci mutum ya yi abinci ya ba mutane ko ɗanye ko dafaffe inda ake buƙata abinci wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura wasilul arhama wasilul arhama ku sadar da zumunta man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyassir rahimahu mai san Allah ta'ala ya yalwata masa arziki ya sa masa tsawon rai mai albarka to ya dinga sada zumunta sane ce wa sallu bil laili ku tashi kuna yin sallah da daddare wan nasu niyamun mutane suna ta sharar bacci to ku a ganku a tsaye kuna sallah tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna da aminci imamu tirmidhi ibn majah imamu ahmad a cikin as-sahiha yace aqrabu ma yakunu rabbu min al-abd fi jawfil layl al-akhir inda aka fi samun kusanci Allah yayi kusa da bayinsa shine a cikin dare na ƙarshe wato sulusun dare na ƙarshe faman istata fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fakun in dai har zaka zamo cikin waɗanda suke ambaton Allah a wannan lokacin to ka zama daga cikin masu ambatan Allah a wannan lokacin ƙarshen dare ka tashi ka ta ibada saboda Allah ta'ala yana sakkowa sakkowa da ta dace da shi yana cewa ina mai neman bukata in biya masa Allah yake cigiyar masu neman bukata ina masu neman bukata ana ta bacci wani ya yi juyi uku ma a lokacin wani ya buɗe baki wani yana ta numfashi wani yana kiran rago wani ya zazza ana ta bacci shedan ya zo ya maka kulle uku ya daki kanka ya ce yi ta bacci alaika lailin dawilin akwai dare mai tsawo saboda haka ya maka kulli uku ya dake kanka ya sa ka kana ta bacci ya maka fitsari ya shiga zozan hancinka ya maka fitsari a cikin kunnanka saboda haka balal shaytanu fi uznihi ko fi uznaihi shaydan ya tsallara maka fitsari a cikin kunne da haka ba za ka ji kiran sallah ba sai dai ka ji ana cewa gari ya waye yara za su tafi makaranta to kaga al'amari ya ɓaci kenan ko to saboda haka ka zama cikin masu ambatan Allah ina masu neman bukata in ba su ina masu kira na in amsa musu ina masu neman gafara in musu gafara irin uku uku talatenin dare din nan irin uku din nan hudu biyar to wannan lokacin da bacci ya fi daɗi to a lokacin ne wannan rahama Allah take sauka Allah yake sauka saukar da ta dace da shi yana raba alheri a lokacin kowa yana sharar bacci yisa manzo Allah ya ce rahimallahu rajulan qama min al-layl Allah ya ji kan wani bawa da ya farka da daddare fa salla ya kama salla wa ayqa zamra'atahu ya tashi matarsa ya ce tashi ke mai sallah idan ta iya dan shafa mata ruwa a fuska haka dan ta tashi haka nan Allah ya ji kan macen da ta tashi tana sallah ta dan shafa mijinta ruwa a fuska wani mijin fa an shafa masa ruwa a fuska sai an yi rigima tashi mai sallah in suka tashi suka yi sallah za a rubuta su cikin zakirin Allah kasiran wazzakirati cikin masu ambaton Allah da yawa maza masu ambaton Allah da yawa mata saboda haka Allah ta'ala ce ƙumin laila ka tsaya wa dare ma'ana kai sallah da dare illa ƙalilan saboda nana Aisha ta ce banzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa fara sallah daga farkon dare har ƙarshe ba ko dai a farko ko ya a tsakiya ko ya yi a ƙarshe kamar yadda bai taɓa yin azumin wani wata daga farkonsa zuwa ƙarshe a matsayin nafila ba ta ce in ka ga annabi ya yi azumi daga farkon wata zuwa ƙarshe to ramadana ne amma ban taɓa ganin watan da annabi yake yawaita nafila a cikinsa ba kamar watan sha'aban shi ma kuma baya yin sa gaba ɗaya saboda haka kenan wato mutum ya yi sallah yadda zai iya sai Allah ya faɗi badalin wannan daren ya ce nisfahu ka sallaci rabin dare ma'ana ka raba dare biyu kai sallar rabi to ya za mu gane wannan lissafin daga yaushe dare yake farawa daga kuma yaushe yake karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza aqbala al-lailu iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im kenan ashe faduwar rana shine me shine shigar dare tunda a cikin ayan alkur'ani Allah ya faɗa cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layli ate layli shine faduwar rana da rana ta faɗi an samu lailu saboda haka yace idza aqbala al-lailu min hahuna idan dare ya fito ta nan ma'ana rana ta faɗi to daga nan ne lissafi idan karfe shida rana ta faɗi kaga kuma za ta fito shida misali kaga ya zama awa goma sha biyu ne dare din awa goma sha biyu ne dare in za ka kasa shi uku ya zama awa nawa nawa kenan ya zama awa hurhudu in za ka kasa shi hudu fa ya zama awa uku uku in za ka kasha shi biyu fa ya zama awa shida shida idan karfe bakwai rana take faduwa sannan kuma ta fito karfe shida kaga dare ya zama awa goma sha ɗaya kenan za ka kasa shi kaga sai wasu mintuna sun hau kan awannin da zaka kasa saboda haka kenan idan muka ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kenan sha biyu nisfin laili yayi kaga kenan saura awa biyar alfijir ya keto in alfijir ya keto kuma gari ya riga ya waye shi yasa ake ƙare azumi ko ɗaukan azumi kafin alfijir ya keto kuma ake gama shi bayan rana ta faɗi saboda haka a ta nan ake gane dare farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa in ka kasa waɗannan awannin awun ƙus ko kuma ka tauye min hu daga rabi wannan hudin yana komawa kan rabi ne ƙalilan kaɗan rage kaɗan daga rabi ko kai rabin dare kana sallah ko kuma ka rage kaɗan daga cikin rabin daren auzid alaihi ko ka ƙara a kan rabi ma'ana an ba shi dama uku a nan kai rabi ko sama da rabi ko ƙasa da rabi in kuka kula dama uku ce nisfahu aw qus minhu ay minan nisfi qalilan aw zid alaihi kenan zaka iya sallah zuwa rabin dare ko kuma wato bayan rabin dare ko kuma kafin rabin dare wato kaɗan ƙara kaɗan ko ka rage kaɗan ko kai daidai waratil qur'ana tartila ka rera karatun alƙur'ani kyakkyawar rerawa ma'ana a cikin sallarka ka yi karatun alƙur'ani karatu mai kyau a tartil wato ka yi tilawa da tajawidi da makharijul huruf da gunna kalkala sugura kubra akbaru da sauran ƙawa'id na makharijul huruf da sifatul huruf da ahkamun tajawid mimus sakina nunus sakina at-tanwin da sauran abubuwa da malaman tajawidi suke faɗa to ka bi waɗannan ƙa'idodi sannan kuma ka kyautata muryarka ta zamo mai daɗi kuma ka ja madda cikin daɗi kai karatu kamar yadda abu musa al-ash'ari ya kasance yana tilawa banzan allah yakan tsaya iji tilawarsa yake cewa laqad utita mizmaran min mazamir ali daud haƙiƙa an baka daɗin murya a wajen karatu kamar yadda aka bawa annabi dauda yake cewa hassinul qur'ana bi aswatikum fa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan ku ƙawata ku kwarzanta ƙur'ani da murya ku mai daɗi don murya mai daɗi takan ƙara ma ƙur'anin daɗi ƙura mutum hudu kowa zai karatu a cikinsu amma sai ka ji kafin yin daɗin na wancan dalili ya fi yi da murya mai daɗi ya fi kuma yi da murya mai ƙayatarwa saboda haka Allah ta'ala ya umarci annabinsa da ya karanta alƙur'ani kyakkyawan karatu wanda yake akwai wato abubuwa uku a ciki na farko an samu ahkam na wato makharijul huruf sannan an samu ahkamut tajawid sannan an samu tadabbur kana tadabburi ayoyin kana fassara su a ranka kuma kana shigar da ma'anunsu a cikin zuciyarka idan ka gamu da ayoyin rahama sai kai kwaɗayin rahamar haka roƙi Allah idan ka gamu da ayoyin azaba sai ka ji tsoron azabar haka nemi Allah ya tsare ka idan ka wuce wajen bukata ka tsaya ka roƙi bukatar to wannan irin karatun tare da tadabburi liyadabbaru ayatihi wal yatazakkar ulul albab afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha to irin karatun da ake so kenan to me hikima kai ta sallah kuma kai ta karatun qur'ani sai Allah ce inna sanulqi alayka qawlan saqila lalle tabbas mu za mu dora maka wata magana mai nauyi wannan alqur'ani qawlan saqila ne magana ce mai nauyin gaske domin ta Allah ce law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da dutse aka saukowa da qur'anin nan to zaka ga ya faffashe yana wato rugurgujewa saboda tsaba tsoron Allah amma dan adam kaga ana karanta masa qur'ani sai kaga cewa ma babu alamar wato abin nan tare da shi to shine nana Aisha take cewa idan ana saukawa da manzan Allah wahayi sallallahu Alaihi wasallama gashi ana tsananin sanyi amma kuma sai ka ga goshinsa yana tsatsafo da gumi tsananin sanyi ake fa amma goshinsa yana tsatsafo da gumi wani sahabi yake cewa kafarsa ta ɗori a kafata wata ran ana masa hawaye sai da na ji tawa kamar za ta karye saboda nauyin da ake saukan masa da shi na wato alkur'ani sannan magana ta biyu sakilan shine yana ɗauke da hukunce-hukuncen a yi yana ɗauke da hukunce-hukuncen a bari kuma yana ɗauke da labarai na gaskiya yana ɗauke da hukunce-hukunce na adalci don haka aiki da wannan ƙur'anin wato zai zama sakilan sai akan wanda Allah ya sauƙaƙa masa ko kuma saƙilan wannan ƙur'anin mai nauyi ne akan sikeli ranar alƙiyama wanda ya bi alƙur'ani ya yi imani da shi ya yi aiki da shi ya gasgata dukkan labaransa iyadda da dukkan hukunce-hukuncensa adalci ne to ranar alƙiyama sikelinsa zai yi nauyi shi yasa ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila nari wannan qur'anin mai ceto ne kuma za a bashi ceto kuma lauya ne da ake gasgata shi a gaban Allah wanda ya sa qur'ani a gaba yana imani da shi yana karanta shi yana fahimtarsa yana aiki da shi to Allah zai sa qur'ani ya masa jagoranci zuwa aljanna wanda ya sa ƙur'ani a baya ma'ana ya watsi da shi to ƙur'anin zai tankaɗa shi har zuwa cikin wuta alƙur'anu hujjatun laka au alaika sai Allah ya ce inna nashi'atal laili lalle tabbas haƙiƙa tsayuwar dare ko tashi da daddare a yi ibada hiya ashaddu wata'an ita ce mafi tsananin tabbatuwa a cikin zuciyar mutum ita tafi tsananin nutsuwa domin tsakar dare ba hayaniya ba hargowa babu wato abin nan surutu babu babu babu rigingimu da fitintunu duk sun lafa saboda haka a lokacin zuciya ta fi karɓa abu kuma ta fi nutsuwa da shi wa aqawa muqila kuma shi ya fi dacewa da faɗa duk wata faɗa da za ka yi a lokacin ta fi dacewa kai ɗin ka faɗa cikin nutsuwa kuma a amsa maka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu samun nutsuwa a zuci da kuma yin addu'a ko karatun ƙwar'ani cikin nutsuwa kowa ya san da daddare an fi samun wannan lokacin kuma an fi samun wato lokaci mai kyau da nutsuwa ta zuci da nutsuwa ta gabbai sai Allah ta'ala ce inna laka fin nahari tabbas kuma kana da a cikin rana sabahan tsawila lokaci wanda yake yalwatacce sabahan anan ba yana nufin tasbihi ba ma'ana waqatun muwassa' Allah ya baka lokaci yalwatacce da rana ka tafi neman abincinka ka tafi kasuwancinka waja'alnan laila libasa waja'alnan nahara ma'asha mun sanya muku dare wa huwa wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari Allah ya san abin da kuke wato jarahatum ai kasabtum abin da kuke tattalawa da rana Allah ya sani saboda haka Allah ya sanya muku rana ku tafi neman abinci to in kun dawo da daddare kuma sai a koma ga Allah ai ta ibada wazkuru suma rabbika ka ambaci sunan Allah mahaliccinka ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala wata battal kuma ka yanke tabtilan yankewa ilaihi zuwa gare shi ka bar kowa a aqidarka da ibadarka ka koma ga Allah kakka dogara da kowa kakka bauta wa kowa kakka nemi taimako ko agajin da ba mai yi sai Allah a wajen wani Allah komai ka dangana wa Allah ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka وإن اجتمع لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا to ka sa wannan a ranka shine aqida ingantacciya shine ka yanke zuwa ga Allah kenan shi sa ake kiran Maryam Batul saboda ta yanke ta bar kowa ta koma ga Allah rabbul mashariki Allah ta'ala shine mahaliccin wato mahudar rana wal magharibi da mafaɗar rana la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai shi kadai fattakhizhu wakila ka rike shi abun dogaro wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut wa alal lahi fatawakkalu in kuntum mu'minin وعلى الله فليتوكل المتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه ذاك كريك الله يا إشيكا واصبر كما كي حقولي كجوري على ما يقولون أبسا أبن سكي فتا مكا نما غنغنو مرسا دائي ما سچيو نإزجلي دا باتري وحجرهم كأورا چيمسو حجرا جميلا كأورا چيوامي كو باتارد تاشن هنكلي كوري جماوا wa zarni Allah ya ce ka banni ni kuma wal mukazzibina da masu ƙaryatawa ulin na'amati ma'abota jin daɗi wanda jin daɗi ya ɗauki hankalinsu suke ƙaryata ƙur'ani to banni da su wa mahilhum qalila kaɗan saurara musu kaɗan ɗan jira ka ga me zai faru Allah ya ce jira ka ga me zai faru inna ladaina an kalan Allah ya ce haƙiƙa a gurinmu akwai mari na ɗauri akwai sasari na ɗauri akwai ankwa ta ɗauri wa jahiman kuma akwai azabar jahimu ga waɗanda suka kafirce mana wa ta'aman kuma akwai wani nau'in abinci za gussatin ma'abocin makara wanda in ka ci zai makare maka makogwaro shi bai yi ciki ba shi ko bai fito waje ba wa azaban alima da kuma azaba mai raɗaɗi wacce za a ɗanɗana kuɗa a cikinta yau matar juful ardu Allah ce ka tunatar da su wata rana da ƙasa za ta dinga girgiza iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha wal jibalu zaka ga duwatsu su ma suna girgiza saboda firgita da razanin wannan rana wa kanatil jibalu zaka ga duwatsu sun koma kasiban wani tudu kamar na yashi mahilan amma mai zagwanyewa zaka ga dutse ya zama gari ya yi tudu amma an ka busa haka sai kaga yana zagwanyewa yana malalewa saboda an riga an nike shi wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yazruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta to Allah yace zai narkar da wannan inna arsalna ilaikum rasulan haƙiƙa mun aika muku wani jakada shahidan alaikum yana mai shaida a kanku wato manzon Allah shaida ne a kanmu ranar alkiyama zai tsaya wa ya kunu rasulu alaikum shahida kama arsanna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo fa'asa fir'aunun rasula sai wato shi fir'auna ya saba wa wannan manzon da aka aika masa wanda aka yi bayaninsa a baya wannan alɗin ana kiranta al'ahad az-zikri saboda an ambaci manzon a baya kada a sake yin na kira sai zamo daban-daban bisa aka ce ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba da an ce fa'asa fir'auna rasulan sai zamo manzannin daban-daban kenan aka ce fa'asa fir'aunur rasula wannan manzan to shine fir'auna ya sabawa wannan shi ake kira al'ahad wanda ya kasu kashi uku akwai al'ahadul zikiri akwai al'ahadul zihini akwai al'ahadul huduri wanda duk yana nan da misalansu a cikin alkur'ani fa akhadnahu Allah ce sai muka danke shi akhazan wata irin danka wa bilan mai tsananin gaske shine aka dilmiya shi a cikin ruwa sai da ya gaba haza sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون to shine aka danki fir'auna saboda ya saba annabi Musa yayi da'awar yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah ce duk na halaka su gaba ɗaya saboda sun saba mun sun yi takama sun nuna fankama da isa kuma ba isassun ba ne dama Allah ta'ala ce fa kaifa tattaquna ta ƙaƙa za ku kiyayi yauman wata rana ya ja'alul wuldana shi ba wanda yake sanya ƙananan yara su dawo masu furfura in kafartun in kun kafurcewa Allah wanda ya kafurcewa Allah ya zo a matsayin kafiri ranar alkiyama ya zai sa kansa a ranar da saboda bala'inta za ka ga jariri da furfura a kansa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid saboda bala'in wannan rana da musifarta zaka ga mace mai ciki wato kaga mutane a cikin maye amma ba giya ko ƙwaya suka sha ba bala'i ne yasa suke yin tangadi suke tambele saboda tsoron wannan rana kaga mai ciki ta haihu dan cikinta ya faɗo shi ma ya san da dare ya masa an ce lokacin da Allah ta'ala zai ce wa annabi adam bayan kowa ya taru dukkan mu mun taru ko ba mai wando da riga duka annabi ibrahim za a fara kira a sa masa wando da riga sai Allah ta'ala ya ce ya adam sai ce labbaika ice ware mun yan wuta a cikin wannan gayya ƴaƴan naka sai ce Allah nawa za a ɗiba yan wuta sai ce cikin dukkan dubu ɗari tara casa'in da tara yan wuta ne to jin wannan sai yaro ya yi furfura fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba sahabbai suka firgita suka ce ya rasulallah ina za mu sa kanmu idan duk dubu za a ɗau ɗaya to mu ina za mu sa kanmu ya ce to ai na kirkin kenan ai idan wato kuɗin kamar wato baƙin sa ne yana da 'yan fararen gasu a jikinsa daga nesa za ka hango su ba za ka hango su ba sai ka zo kusa saboda haka shi yasa Allah yake yaban kaɗan aksarun nasi la ya'lamun aksarun nasi la ya'qilun wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun fa aba aksarun nasi illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun wa la tajidu aksarahum shakirin wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal insi wal jin saboda haka amma aka zo imani sai ce qalilan ma tu'minun قليلا ما تذكرون وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم قليلا ما تؤمنون فما آمن معه إلا قليل waɗannan kaɗan ɗin su ne suke tsaya kan gaskiya la ta'ajaban min halikin kaifa hawa bal fa'ajaban min salikin kaifa naja kada kai mamakin ya akai wane ya halaka kai mamakin ya akai wane ya tsira domin tsiran shine asali ka tsira shine dama amma ka halaka dama mafiya halakaku ne tsira ita ce abin mamakin Allah ya tsiratar da kai daga wannan wato musifar da ta biyo baya to Allah ta'ala ya ce as-sama'u ita kanta sama mun fatsirun bihi wato mai tsatsagewa ce bihi sakamakon abin da zai faru a wannan rana idza sama'un fatarat kaga aka ce in fatsara yan fatsiru in fitsaran can aka ce idza sama'un fatarat nan kuma aka ce as-sama'u munfatirun bihi sai Allah ce kana wa'aduhu alƙawarin Allah ya tabbata maf'ulan tabbatacce ne ba fashi sai an yi shi na'am inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce inna hazihi tazkira lalle wannan jan hankali ne tunasarwa ne wa'azi ne kuma faɗakarwa ce wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbihi sabila ya riƙe hanyar zuwa ga Allah ya bi manzon Allah shine hanyar zuwa ga Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kabi manzon Allah a cikin aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa to ka tsira kenan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina نوله ما تولى ونسله جهنم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله إن ربك للي الله تعالى محل تشنك يعلم ينا سن أنك تقوم للي كي كان تسيوا أدنى من ثلثي الليل واتو كسد كشي بيو بس أكو ندري واتو إدن دري أو قوم شابيني manzon Allah yakan yi awa takwas yana sallah ko kusa da awa takwas yana sallah wa nisfahu idan kuma dare awa goma sha biyu ne kakan yi awa shida a tsaye kana sallah wa sulusahu ko kuma idan dare awa goma sha biyu ne to kakan yi awa nawa kenan hudu ko kakan yi awa hudu kana sallah wa ta'ifatun minal lazina ma'aka da wani shashi na waɗanda suke tare da kai na muminai sahabbai su ma sukan ba annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan sallah musamman kuma a maka daga nan aka fara dama wannan sallar ta wato qiyamul laili wallahu yuqaddiru laila Allah ta'ala shine yake gwargwada dare wannan hare yake gwargwada rana ya san wanne kukai da yawa wanne ne kukai kaɗan kuma ya san rabin kukai ko fiye da rabin ko kaka Allah shi yake gwargwada awannin da mintunan da sakannin kuma shi ne yake jan dare ya fi rana ya ja rana tafi dare wani lokaci ya shigar dare da dare cikin rana wata ran shigar da rana cikin dare wata ran su zama awannin su kai daya wata ran wani ya fi wani tsawo a wasu gurin dare ya fi yawa a wani gurin rana ta fi yawa a wani gurin kansu daya a wani zamanin kuma Allah ya caccanza su yadda ya ga dama saboda shine mai iko yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil layl yukawwiru laila anan nahari wa yukawwiru nahara ala layli duk wannan aiki ne na Allah ta'ala to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi qiyamul layli da tsayuwan dare wajibi ne a kansa saboda wannan aikin da aka dora masa sai da qiyamul layli mu kuma aka ce mi koyi da shi mutum yana son kusanci da Allah to ya dinga yawan salloli da nazari da bincike da addu'a da zikiri da salati da istighfari da hailala da daddare saboda dare lokaci ne da komai a nutse yake bukatunka sun fi shiga sun fi karbuwa sannan kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana aisha ta faɗa shi ya ɗauko wa kansa adadin raka'a goma sha ɗaya ko sha uku mafi yawan abin da aka rawaito annabi yana yi raka'a goma sha uku ko raka'a goma sha ɗaya to amma mu bai ce mana mu tsaya a sha uku ko a sha ɗaya ba a nan ne tattaunawa ta shiga tsakanin malamai babu inda aka samu hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku al'ummata ku dinga raka'a sha uku babu kuma inda aka samu hadisi sahihi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku al'ummata kada ku haura raka'a goma sha uku saboda haka amma shi ya ɗaukar wa kansa adadi wanda zai dawwama a kai shine raka'a goma sha uku amma fa raka'a goma sha ukunsa ba fa a ramadan kawai ba ne siffofin raka'a goma sha ukun annabi ko sha ɗaya suna da siffofi biyar sai ka haɗa su tukunna in kana so ka bi wannan sunna fi'iliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko fi ramadana wa fi gairihi kullun raka'a goma sha ɗaya yake yi ba sai a ramadana kawai ba dan mu mafi yawa yanzu qiyamul lailin mu a ramadana ne da ramadana ya wuce wani ba zai ƙara yin sallar dare ba sai ramadana ya kewayo kuma a ta rigima da shi akan sha uku za ko sha ɗaya ko ishirin ko arba'in ko kaza ko kaza saboda haka kaga na ɗaya kenan na biyu la suna da tsawo annabi yana yin su da tsawo domin ya taɓa yin a raka'a ɗaya bayan fatiha ya yi baƙara ya yi nisa ya yi ali imrana ku duba abdullahi dan masa'udu wanda aka san shi da dagewa kan bin sunna amma ya ce wallahi na so in gudu da na ba annabi wata sallah ku duba abdullahi dan abbas da ya ba annabi sallah me yace huzaifa da ya ba annabi sallah me yace saboda tsawanta ya wuce yadda suka saba to wannan shine kashi na farko na wato wannan sallah na uku husnuhunna kyakkyawar sallah yake yi wannan tsayuwar da zai kusan awa daya to in yayi ruku'u kuma sai ya kusan minti arba'in in ya dago kuma sai ya kama minti talatin in ya tafi sujada sai ya kama minti ashirin da biyar haka yake yana yi yana rage tsawon in ya miƙe kuma sai ya sake yin kamar awa ɗaya ko awa biyu a tsaye sannan kuma ya tafi to kaga mu ba ma irin wannan doguwa in ma kai ba wanda zai ƙara zuwa masallaci tsuluhunna wa husnuhunna wa dawam wal adad shi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma mufrad waɗannan siffofin sallah annabi guda biyar ce malamai suka ce in har za ka yi tsaya a sha ɗaya kai ma sai ka haɗa wannan biyar ɗin na farko dogaye ne na biyu kyawawa ne na uku a dawwama yake yin su na hudu sha ɗaya ne na biyar kuma shi kaɗai yake yi shi kaɗai yake yi ya yi wa sahabbai jam'i ko so biyu ne ko so uku ya ce to bai ƙara fitowa ba ya ce saboda ka a wajabta muku da haka ba a fara yin jam'i ba a lokacin sayyidina abubakar kowa ta sai yake shi kaɗai sai a lokacin sayyidina Umar ko mutum biyu mutum ɗaya jagoranci mutum biyu mutum goma a lokacin sayyidina Umar ne yace a zo a dinga yin jam'in nan a masallaci maimakon wancan yana yi daban wancan ma da ƴan mutanensa daban wancan da mutanensa daban ana samun hayaniya shine aka fara haɗewa wata ruwaya an ce 21 suke yi a lokacin wata ruwaya an ce 11 suke yi shine Ibn Abdul Barr yake cewa sallar dare ba ta da iyaka ka ɗebi abin da za ka iya amma raka a dubu za ka je ka kai saboda wata damar ba ko da yaushe mutum shi yake yi ba na biyu hakanan abin nan ya faɗa a shekul isla ibn taimiya ya ce babu maganan iyaka a sallar dare duk wanda ya ce maka tana da iyaka to ya yi kuskure ko waye haka ya faɗa cikin majmu'ul fatawa hakanan kuma al'imamin shaukani a cikin nail autar shi ma ya kawo cewa an samu sahabbai wasu suna sha ɗaya wasu suna sha uku wasu suna ashirin da ɗaya wasu suna talatin da shida wasu suna arba'in kuma su raka a bakwai wutiri arba'in da bakwai kenan yace duk wannan babu wanda ya soki wani wanda ya tsaya a sha ɗaya bai soki mai sha uku ba mai sha uku bai soki mai ishirin da ɗaya ba mai ishirin da ɗaya bai soki mai talatin da shida ba mai talatin da shida bai soki mai arba'in da bakwai ba yace domin wani in ka tsawaita man raka a kai bakara kai ali imran kai nisa ba zai dawo masallacin ba gobe to amma aka karkasa aka karkasa arko'in suka yawa sai ai kasaratu sujudi maimakon dulul qiyami duk wannan bayani in ka koma cikin littafin sahihu fiqh sunna na Abu Malik cikin babul qiyamul layli di ya kawo maganganun malamai akan maganar masu ganin cewa sha uku za a tsaya da masu ganin za a iya wucewa duk dai matsala ce ta ijtihadi saboda hakan ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsuhu Allah ta'ala ya san ba za ku iya iyakance wannan ba ma'ana ba za ku iya tsayawa akan rabi daidai ko fiye da rabi wata ran dole sai kun gaji wata ran ku tafiya wata ran ba ku da lafiya wata ran ba ku da nishadi wata ran kuna jin bacci fataba alaikum da haka Allah ya karbi tuban ku ya yafe muku sai ku yi abin da ya sawwaka faqara uma tayassara ku karanta abin da ya sawwaka a cikin sallah min alqur'ani na alqur'ani ma'ana ku karanta abin da ya sawwaka ko sallace ko karatun qur'ani a cikin sallah din alima an sayakunu minkum marada kuma Allah ta'ala ya san za a samu marasa lafiya daga cikinku wanda ba za su iya wannan sallar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tsaye ko ya yi ta a zaune ko ya fara a zaune ya karasa a tsaye wanda ya a zaune zai iya a tsaye yana da rabin lada wanda ya a tsaye ya kare a tsaye yana da cikakken lada wanda ya fara a tsaye yana da ladan tsayuwa in ya zauna a ƙarshe yana da ladan zama wanda ya fara a zaune yana da ladan zama in ya miƙe kuma yana da ladan tsayuwa haka aka karkasa abin alima an sai kunu minkum marada wa akharuna wasu kuma daga cikinku yadribuna fil ardi suna tafiya a ban ƙasa yabtaguna min fadlillah suna neman falala Allah ma'ana suna tafiya kasuwanci saboda haka dan kasuwa ya dawo ya gaji ba zai iya yin wannan sallar ba shi yasa matafiyi ma aka rage masa ita kanta farilla din ba ma nafila ba su rawatib da an sauke masa wa akharuna wasu kuma daban daga cikinku yuqatiluna fi sabilillah suna jihadin ɗaukaka addinin Allah da haka su ma kullum ba su da lokaci sun gaji da rana sun yi yaƙi dole suna buƙatar hutu da daddare faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka minhu daga alqur'ani a cikin sallar ku ma'ana kai adadin abin da zaka iya dorewa akai ko wanda ba zai gajiyar da kai ba wa aqimus salata ku tsayar da sallah ta farilla ita ce wajibi tukunna da farko a zahar la'asar magariba isha asuba a yi ta akan lokacinta da ilimi kuma da khushu'i da kuma nutsuwa wa atu zakata kuma ku bayar da zakka zakka din nan ta shiga abubuwa goma bi daga ciki karafa hudu daga ciki dabbobi hudu daga ciki kayan tsirrai da kuma wato abin nan bishiyoyi saboda haka a fitarwa da waɗannan zakka da sauran abubuwan da ake musu zakka ɗaya bisa arba'in a shekara wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar na alheri li anfusikum dan amfanin kawunan ku ne tajiduhu za ku same shi a inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala huwa khairan wannan abin da kuka gabatar za ku same shi alkhairi ne wa a'azama ajaran kuma za ku same shi lada ne mafi girma Allah zai ninninka muku man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha واستغفروا الله كن مغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ان الله تبس الله غفور mai gafara ne sunansa algafuru wal magfira sifarsa ce kuma ya gafiru liman ya sha'u hukuncinta ne rahimun sunansa ne arrahama sifarsa ce kuma ya rahamu man ya sha'u min ibadihi wa rahmatuhu wasi'at kulla shay'in saboda haka muna roƙon Allah ya mana gafara ya kuma jiƙanmu kuma iyafe mana Allah ya sa mu cikin bayansa nagartattu Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda za a 'yanta su daga wuta albinda a wannan sura ta kira gare shi na ayi Allah ya ba mu ikon yi wanda ta ce a bari Allah ba mu ikon bari inda aka yi maganar ni'ima Allah ya sa muna da rabo inda aka yi maganar azaba Allah ya tsare mu inda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana ya ganar da mu malam wai wannan tambaya yana cewa da yaushe ake addu'ar buɗe baki kafin a sha ruwa ko bayan an sha ruwa in ka kalli sigar addu'ar sai bayan an sha ruwa ake yin ta domin cewa ta zahaba zama'u me ma'anan zahaba fi'ilun madi azzama ufa'ilun marfu'un kenan sai an sha za a addu'ar tunda an ce ishirwa ta tafi kenan ba a sha ruwa ba bata tahu ba zahaba zama wabtallatul uruqu sannan ibtallatul uruqu jijiyoyi sun damsasa ashe sai sun damsasa tukunna ka dan sha ruwan sanyi ko ka dan sha kunu haka ko ka dan abin nan sha shayi ko kuma ka ci dabino ko wani abu dai wabtallat wasabatal ajru insha Allah sannan sai a ce lada ya tabbata da yarda Allah subhanahu wata'ala wani ce malam ka yi wa waɗanda muke sallah da su nasiha ba sa haɗa sahu da juna saboda wai ba sa shiri da juna ɗaya ɓangaren kuwa wai zafi yana damunsu sai su ƙi shiga ciki su koma gefe suna sallarsu to waɗannan ba guda uku duk ba daidai ba ne a daidaita sau a haɗa kafaɗa da tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko firatin qulubikum ku daidaita sau ku hada kafada sannan ba daidai bane ya zama babu jituwa tsakanin musulmi da musulmi musamman a wannan wata da ake neman gafara kuma kaga ana jinkirta masu rigima fa ba a musu gafara sai sun shirya mafi alherin ku shine wanda ya nemi a shiri da ɗaya bangaren batun jin zafi kuma ai haƙuri ake wanda yake bauta Allah ya ina ma zafin yake sahabbai da suka je aka yanke su suka sare su aka ji musu rauni kai kawai yanzu kawai sai ka ce wai zafi zafin me ai ka yi haƙuri kawai malam wai mai wannan tambaya tana cewa an yi mata shika biyu ba a mayar da ita ba sai da iddata ya ƙare ta ce shin ko hakan ya rushe wancan shika biyun yo ya rushe a ina yana nan an miki shika biyu yanzu idda ki da ta ƙare idan yana son ki sai ya zo a sake sabon ɗaurin aure da shaidu da wali da siga da karɓa da bayarwa abin da za a yi kenan amma wannan shika biyu yana nan ko da kin je kin yi aure kin dawo gurinsa shika biyun nan yana nan abin da miji yake iya rusawa a ƙauli rajihi shine shika uku malam wai wannan tambaya yana cewa shekararsa takwas yana yaron shagon wani yanzu ya samu admission a jami'a sai ce bai yarda ba kar ya ƙara zuwa shagonsa ko bai sallame shi da komai ba shi ne ce ko yana da haƙƙi a gunsa to ai kun ga matsalar da yasa nake ce muku duk sanda za a ɗauke ka yaro a yi a rubuce a yarjejeniya saboda ƙarshe dole sai wani ya cuci wani in babu yarjejeniya idan an yi yarjejeniya ya zo ya saka maka miliyan ɗaya a shago ko miliyan biyu to sai ya faɗi cewa nawa ne naka in an samu riba kuma yaushe za a dinga tsayar da kasuwancin ana lissafa abin da aka samu bayan an ware kuɗin kanti an ware kuɗin wuta da kuɗin ruwa an ware duk wasu wahalhalu da aka yi ribar da ta hau kai nawa za a raba kai da kake zama a kantin nawa ne naka shi kuma da yake da kuɗin nawa ne nasa in ba a yi irin wannan ba ƙarshe dole sai wani ya cuci wani kuma rashin yin wannan ɗin matsala ne don bai kamata ka shiga harka da kuɗi da wani babu wata yarjejeniya rubutacciya da kuka yi ya sa hannu ka sa hannu shaidu suka sa hannu wasu ma gaban alkali suke zuwa a idan ya zama akwai su tamfin alkali a kai na ɗauki yaron nan zai min hidima amma zan dinga biyan sa kaza ko kuma an samu riba za a raba shi yana da kaso kaza saboda haka mu dinga yin komai akan ka'ida shi zai kau da rigingimu kaga yanzu kenan ba a san meye haƙƙinka ba kuma gashi ya ce tunda ka samu admission zaka tafi jami'a ka daina zuwa kantinsa don ka daina zuwa kantinsa sai ya sallame ka ai tunda daga yau ya dakatar da kai sai ya sallame ka ya ce to shikenan ga sallamar ka daga zaman mu zuwa yau shekara takwas haƙƙinka kaza ne a cikin ungo domin wasu abin da basu gane ba kullum a ce wani ya samu ɗaukaka ta hanyar kafa shine farin ciki ba don kana malamin jami'a ko kana ma'aikacin gwamnati ko kana ɗan kasuwa a ce ai yaransa duk ba mai arziki ko ka dinga jin haushin ɗalibi in yana da ƙoƙari ko ka dinga jin haushin almajirinka saboda ya yi karatu ko ka dinga jin haushin yaronka saboda ya taso kana so sai ka dankwafe shi ai babban farin ciki a kalle ka a ce duk manyan 'yan kasuwan nan yaranka ne ta hanyar ka suka yi kuɗi to sai ka da kirje ka ji daɗi wannan shi za ka yi alfahari da shi kana furofesa ko malamin jami'a ko na kwaleji ko na wani a ce duk ɗalibanka ne suka zama manyan furofesoshin nan shine za ka yi farin ciki ba ka kada ɗalibi ba wani hamburna yake na kada ɗalibai hamsin to ka kada su wata ran sai ka faɗi kai ma a ce na ciyar da su gaba shine daɗi ko ko malami a ce ai almajirai na ne duk suka zama manyan malamai suke ta tafsiri wannan shine jin daɗi amma ɗalibinka ya taso ka rankwashe shi ka dankwafe shi dan uwanka dan kasuwa ya taso ka make shi dan uwanka dan dan siyasa ya taso ka buge shi to in muna yin wannan sarki ya hana dawa tsayuwa din to lalle mun shiga matsala a cikin al'ummar mu ba za a taba ci gaba ba dan kenan kowa ba zai gina dan uwansa ba sai hasada sai keta sai mugunta sai kuma kayar da jura da muke ta yi Allah ya raba mu da wannan sufofin ba masu kyau bane Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya mana albarka ya raba mu da bala'o'i da masifofi da tashin hankali da masifu baki daya Allah ya sa mana albarka to an ci gaba da kawo taimako daga mutane daban-daban wasu taimakon da yawa wani kaɗan akwai dubu biyar daga hajiya halima yahaya umaru akwai batil na ruwa katon biyar daga kamfanin bima akwai kuɗi dubu hudu da ɗari biyar da sabulun wanka katon ɗaya turare faket ɗaya daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu ina kenan sahun gaba ɓangaren kudu ku kenan lallai kun yi ƙoƙari turaren nan ina jin amana na kayan zancen wani ne ko kuɗi dubu uku da ɗari bakwai da saba'in daga 'yan bayan masu kyamara ba dama nan daga ina zuwa wancan sandan ko to Allah saka muku da alheri ga wata dubu ɗaya da wata dubu ɗayan daga wani bawan Allah da wata baiwa Allah ya lufaya da dubu ɗaya daga hajiya abu ɗari biyar ɗari biyar ga sunan su masu 'yan uwa bayan Allah suka kawo a wata 'yar uwa ta kawo kayan sawa shi kuma wani ya kawo alkur'anai guda biyu wata ta kawo atamfa guda ɗaya wani ya kawo atamfa guda hudu wani ya kawo atamfa guda ɗaya da yadin shadda biyar wani ya kawo shadda yadi ashirin daga wani shi ma bawan Allah duk waɗannan abin da suke roƙo shine dai abin da aka saba yau da gobe a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri Allah ta'ala ya amsa mana dukkan buƙatunmu ramadana fa ya zo rabi yan uwa sai a ƙara himma wannan daɗin da muke ji gashi har ya zo rabi da haka a ƙara mutum ya ƙara ninka ƙwazon da yake yi in kana karatun ƙur'ani izu biyu kamar da shi hudu in kana sallah raka'a biyu kamar da ita hudu in kana salati ɗari kamar da shi ɗari biyu ma'ana mu yawaita mu ƙara ƙwazo in kana sadaka ɗari kamar da shi ɗari biyu saboda damar tana tahowa ƙarshe muna fata Allah ya amsa mana ba don mu ba don halin mu ba Allah ya samu cikin wanda za a yi musu rahama da afuwa da jin kai a cikin wannan watan اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك